من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد كتاب حلية طالب العلم littafi ne na babban malami bakar bin abdullah uzaid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 28 a cikin wannan littafi mai albarka muna nan a bayani game da hanyoyi da ya kamata ɗaliban ilimi su bi wajen neman ilimi da malam satin da ya wuce ya gaya mana cewa wanda ya shiga neman ilimi shi kadai ba tare da malami ba kawai ya tafi cikin littattafai takamar yana jin larabci ko yana fahimtar wani abu na arabiya duk wanda ya shiga shi kadai haka zai fito shi kadai suka ce man dakhala fil ilmi wahdahu kharaja wahdahu haka imamu sakhawi ya faɗa yanda ya shiga shi kadai to haka zai fito shi kadai ma'ana yanda ya shiga ba malami haka zai fito babu ilimi ay man dakhala fi talab ilmi bila shaykhin kharaja minhu bila ilmi shine ma'anar wannan gaba din kowace sana'a tana buƙatar kwararre wanda zai zaka koya daga gare shi to in haka ne babu makawa ɗalibin ilimi yana buƙatar kwararren malami haziki wanda zai koyi karatu daga gare shi amma ka ce kai baka da malami wannan wata wuka ce kamar wuka ce mutum ya dabawa cikin sai ai kai kawai kai kadai kai karatu baka da malami duk da cewa akwai Ali bin Ridwan ya zama shafi game da wannan matsala shi Ali bin Ridwan yana ganin mutum zai iya shiga cikin library ya yi karatu shi kadai kuma ya zama malami ba tare da yana da wani malami ba amma malamai gaskiya sun yi masa raddi sosai a zamaninsa da kuma waɗanda suka biyo bayan zamaninsa har ma al-hafiz az-zahabi rahimahullah wajen tarjamar shi wannan Ali bin Ridwan yake cewa walam yakul lahu shaykhun aka wannan ai aibu yace wannan Ali bin Ridwan din a tarjamar sa ba shi da malami bal ishtagala bil akhadh an al-kutub ya shagaltu ne da dauko ilimi daga cikin littafai to a as-safadi shi ma yayi ainihin wato bayani sosai akan wannan da raddi akan wannan malami da kuma azzabidi shi ma a cikin sharhil ihya shi ma ya faɗa ka da kuma malamai da yawa duk sun kawo illolin mutum ya zamto ba shi da malami za mu tashi kan daidai gaba da yake cewa wato min ha ma qala ibn butulan fi radd alai ala al muallif rahimahullah yace daga ciki akwai abin da ibn butulan ya faɗa wajen yi wa Aliyu bin Ridwan raddi a cikin littafin da Sharhul Ihya yace as-sadisatu illa ta shida daga cikin illolin yin karatu ba malami yujadu fil kitabi ashiya tasuddu an al-ilm wa hiya ma'dumatun 'inda al-mu'allim wa hiya at-tashif al-'arif min ishtibah al-huruf ma 'adam al-lafzi والقلب بزوغان البصر وقلة الخبرة بالإعراب أو فساد الموجود منه وإصلاح وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب ومذهب صاحب الكتاب وسقم النسخ ورداءة النقل وإدماج الكاري مواضع المقاط مواضع المقاطع وخلط مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنوروس فهذا كله معوكة عن العلم وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه وهو ما أردنا بيانه ya ce na shida yujadu fil kitab ashiya akan samu wasu abubuwa a cikin littafi ta suddu anil ilmi da za su hana mutum ya ɗauki ilimi a cikin littafi ga littafi a gabanka amma akan iya samu wasu abubuwa wanda suna da alaka da ilimi kai kuma baka da shi da ga littafin amma wa'annan abubuwan za su kange mutum gabarin ɗaukan ilimin da ke cikin littafin wahiyal ma'aduma kuma gashi ma'adumatun inda mu'allim shi wannan wanda yake ganin malami ne bai da su wannan abubuwan da za su bude masa kofa ya shiga cikin littafin ya dauko wata fa'ida ba shi da wannan ilimin wa hiya tashib shine misali ana samun at-tashib wato al-arif min ishtibahil huruf akwai ɗan ɗan wato tashifi da ake samu wanda yake bujurowa saboda wato kamanceceniyar haruffa ma'a adamin lafzi tare da kuma rashin wato ma'a adamin lafzi tare da rashin lafaz ana samun ishtibahin huruf haruffa su ainihin wato zama iri ɗaya za a ga malaman hadisi suna da irin wannan sosai za a ga wani lokaci ɗugo ne kawai ya bambanta tsakanin wannan da wannan an fahimta kamar yadda misali zai za mu karanta wani misali wani da ya zo karanta iyaka na abudu wa iyaka na sa'in sai ce ataka bi abdin wa ataka bi saba'in saboda lokacin da za a ga babu dugu ake karatu iyaka na abudu wa iyaka na sa'in sai ce ataka bi abdin wa ataka bi saba'in dugungunan ne kawai aka tattara to saboda haka in kuma yanzu ne da ake an yi wa littattafai hidima da akwai dige-dige to wani za ga ba wasa wani kuma ba shi da malaka ta yin karatun littattafan da ba su da wasa da aka garin haka sai mutum ya zo ya rikirkita al'amura to shi na abinda malam yake faɗa cewa akwai ishtibahil huruf ana samun rikirkicewa ko kamanceceniyar harafai ma adamin lafzi tare da rashin lafazi wal ghalab da kuma kuskure da ake samu bi zawganil basar na kaucewar gani za ka kai a idanka haka kake karantawa yanzu da gaban malami ne shi sa za ka duk wanda yake da malami kana karanta zai ce duba dai yanzu da ba a gaban malami kake ba idanka abin da ke rubuce ba shi idanka yake gani ba ana samu haka ko ba a samu ko muna karatu a wani lokaci sai ka karanta sai wani hango sai ga idanka ya haince ka kai ga abin da idanka ya nuna ma karanta ko ba shi bane to kakan samu haka in ka ce baka da malami to za ka iya ɗaukar littafi abinda idan ka ya gani ya bamban ya sha bamban da abin da ke rubuce to ka gan gaban malami ne zai ce ba haka bane kaza ne wa qillatul khibrati bil i'rab da rashin kuma ƙwarewa al i'rabi aw fasadil mawjud minhu ko kuma gurbata li i'rabin da yake akwai din ga li i'rabin amma an gurbata shi wa islahil kitab sannan da gyara littafin wani littafin za a ga nuska din akwai kusakurai a ciki an gane ko akwai nuska ce ga ta amma kuma akwai kusakurai a ciki to in kai kadai za ka yi karatu duk da wannan kusakuran za ka ɗauka amma a gaban malami ne zai dinga gyara ma nan gurin ba kaza bane kaza ne nan gurin gyara shi kaza ne wa qira'ati ma la yuqra'u ko kuma sakamakon rashin ainihin wato karanta abinda ba a karantawa akwai haruffan da suke silent ne ba a karanta su to rashin wannan ilimin zai sa ka karanta abin da ba a karanta o rubuta abin da ba a karanta an gane ko wa kitabati ma la yuqra ko rubuta abin da ba a karantawa wa qira'atu ma la yuktabu ko kuma karanta abin da ba a rubuta shi ka rubuta abin da ba a karanta shi ba zai karantu ba ko kuma ka karanta abin da ba zai rubutu ba wa mazhabi sahibil kitab da ma sanin wato mazhabin shi mai littafin ila shi mai littafin akwai wani mazhabi da yake tafiya ko wata ka'idoji wasu ka'idoji da yake tafiya akai ba ka da wannan ka'ida ka san ka dauki littafin sa ba abin da zaka fuskanta wasu kumin nasakh ga kuma rashin lafiyar rubutu ana samun irin wannan ko dai daga tsab'a din ta zamto ta haɗe wani gurin ya haɗe harufan sun manne ko sun caɗe gurin ba za kai kanka ba za ka iya gane me a gurin wa rada'atin naqal ga kuma rashin kyawun nakaltowa wani lokaci kila wajen cirowar da aka tashi cirowa ba a ciro da kyau ba wanda ya ciro daga inda ya ciro ya rubuta a littafin da kake karantawa ba haka abin yake ba in ka koma can asalin littafin sai ga an samu ainihin rada'atin naqal sannan wa idmajil qari mawadi al maqasi sannan wani lokaci mai karatu zai dinga haɗe guraren da raba su ake akwai gurin da rabawa za a yi amma sai mutum ya haɗi wa khaldi mabadi ta'lim da kuma cakuɗa wato mabadi ta'lim wato wato abubuwan da su ake farawa wajen neman karatu wa zikir alfazin mustalahin alaiha fi tilka sina'a da kuma ambaton wasu lafuzza da masu wannan ilimin suke istilahi wato yaran su ne su suke ji baka da wannan yanzu misali akwai wani malami da in ka je wajen karatun hadisi wajen in ka ce ha za hadisin mursal ya ce kaji wannan hadisin an sake shi ko hadha hadithun mu'allaq ya ji kaji wannan arace yake ko haka haka abin yake kaga su suna da wani yare in suka ce mursal ga abin da suke nufi in suka ce mu'allaq ga abin da suke nufi shi kuma sai ke fassara su da gundarin larabci hadha hadithun mursal ya ce to kaga ka rabu da shi wannan hadisin an sake shi hadha hadisun mu'allaq yace shi kuma wannan kaga an makale an race shi an gane ko saboda yana fassara kalmomin ne da irin larabci kuma su malaman hadisi suna da islahin da suke musu wa alfazin yunaniya lam yukhrij an-nakil wani lokaci kuma akwai ainihin wato a lafuzan da ba larabci bane yare ne na yunaniya yunan yare ne na mutanen yunan amma kila shi wanda ya ciro maganar bai cire wannan kalma bai sai ya shigo da ita min al-lugha wato lam yukhrij an-naqil min al-lugha da mai ciro more tashi bai cire wannan ba min al-lugha daga ainihin wato lugar bai da sai ya yar baka to yanzu wanda ba shi da malami ya tashi yanda take a Yunan din shi yasa sai ya dauki kamusi ta neman ta ya rasa saboda ba larabci bane ga wata kalma kuma ta hana shi ya fahimci karatun ko bai san ma'anarta ba kuma ba shi da malami kuma ba larabci ba ne shi a fahimtar sai ya ɗauka larabci ne da haka zai je nemi kamus ya ta neman wannan kalmar ko ba zai same ta ba to shine malai yake wa alfazun wa alfazun yunaniya da kuma wasu lafuzan wanda suke na mutanen yunan ne lam yukhrij an-nakil wanda wanda ya ciro wannan magana bai fitar da su ba min al-lugha daga ainihin wato lugha din kan nauruz kamar kalmar nauruz kaga wannan wato nauruz suka ce wani idi ne na mutanen iran mutanen iran ne suke kamar bikin sabuwar shekara to sunan wannan abin nasu wato nauruz an gane ko to yanzu wani sai ya ɗauka larabci ne ba larabci ba ce fa haza kulluha mu'awwiqatun 'anil ilmi wayannan dukkan irin wayannan matsalolin suna kawo tasgaro wajen neman ilimi wa qad istara al muta'allim in dalibi kaga dalibi di ya huta min takallufi na shan irin wannan wahalhalin inda qira'ati alal muallim in yana karatu a gaban malami duk wayannan matsalolin ya kauce musu an gane ko wa idza kana al-amru ala hadhihi sura fal qira'atu ala al-ulama ajdar idan al'amari ya zamanto ta irin wannan surar to kaga ashe yin karatu a gaban malamai shi yafi dacewa wa afdalu shi yafi min qira'ati al-insani li nafsihi sama da mutum yayi karatu shi kadai wa huwa ma aradna bayanahu kuma wannan shine abinda muke so da mu yi bayanin sa sai mu tashi kalan safari insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko su cikin harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk